لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الانصراف عن الصلاة أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ babin da ya zo nan liman ya yi sallah yana fuskantar gabas in ya sallah mai sai ya juyo wurin mamu ko ya fuskanci su ko ya fuskanci gabas ko ya قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الخيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع أن أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن ابن مهران عن أمارة عن الأسود عن عبد الله قال إذا أطلق عبد الله في الصحاح الستة المقصود ابن مسعود أليس كذلك؟ قال إيتي لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا kada mutum ya bar wani juz'i ma shaitan kada mutum ya bar shaitan ya samu wani abu cikin sallarsa yara anna hatman alaihi Allah ya fatila illa an yamini ya rinka ganin cewa lalle ne in yi sallah ba zai juya ba sai ta bangaren dama falaqad falaqad lam wa qad alaysa kadhalik فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساري sai tabbas na ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawancin lokacin zai juya ta bare hagu yake juyowa ya halatta kenan ko bai halatta ba hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muawiya wa waki kullun an sulaiman al-a'mash وروي عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال كان أكثر كان أكثر إسرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته ita mafi yawanci manzo Allah yana juyuwa da ta ɓaryar hagu yana kusa da yana imana yana fuskantar ɗakinsa قال أخبرنا أبو أسمار الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن سماك بن حرب عن قبيصة بن غلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana muna limanci yayi muna sallah fayansarifu an an an janibaihi jami'an yana juyowa kowace bangare wani lokaci ya juyo ta dama wani lokaci ta hagu ala yaminihi wa an shimali wa in kana fi sanad hadha alhadith da'af walakin ma'anahu fi sahih li'annahu yajuzu an tansarifa min al-yamin aw ala al-shimal وروي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله وعن انس انه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره ثم يعيب على من يتوخى ان يعمد الانفتال عن يمينه yace za a biyo ko da ko da dama sai ai bata wanda yake cewa lalle sai ai ta dama din wa qala ibn umara in saraf in sarif haythu ahbabta ahbabta ala yaminika wa in shita ala yasarika Abdullahi dan Umar ce ka juya ta inda kaga dama ko ta bariyar hagu ko ta dama wa ruwiya an ali annahu qala arwaytu daga sayyidina ali radiyallahu anhu yace idza kanat hajatuka an yaminihi akhadha idza kanat hajatuhu an yaminihi akhadha an yaminihi wani ya salla bi salla in bukatarsa da an bariyar hagu dama ne sai ya biyo ta dama yayi bukatarsa ya tafi in ta hagu ne وإن كانت حاجته أن يساره أخذ أن يساره suka ce ba dole a ciki in bukatar in kana da bukatar ka jiyo ta bar yadda ba ko hagu duk wanda ka yi daidai ka yi qultu malam yace idza kana al-musalli lahu hajatu in mai sallah yana da bukata yansarf ila janibi hajatihi sai ya juyo ta bangaren da bukatarsa take fa in istawa aljaribani inda bangare bin duk sun yi daidai hagu da dama duk bukatar su daidai ne sai ce mai fayan sarfi ila ayi janibin sha'a a laisa ka zalik wal yaminu aulahuma amma daman shi ne ya fi lima kana nabi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu at-tayammul saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son damanta abubuwa ya da abu da dama وإن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه in ba shi da bukatar fita daga masallacin ya sallame sai ya juyo yana fuskantar mutane ta ya karkata zuwa dama kaɗan ya juya zuwa dama kaɗan ko? saboda ne ce lima akbar na ismail bin abdulkahir kala akbar na abdulghafir ibn muhammadin قال أخبرنا محمد بن عيسى الجل الجلودي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت ابن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال أقرب سيد سيدنا البراء بن عزب كنا منكسجين إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي صلى بايا منزو الله صلى الله عليه وسلم يتيمي أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه mun fi son mu zauna bangaren daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda in yi sallah me zai fuskanto mu da fuskar sa muna kallon fuskar sa yana kallon fuskar mu saboda kallon fuskar manzon Allah kadai ba karamin aiki bane qala yace fasamituhu yaqulu yace sai na ji manzon Allah na faɗa cewa rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadaka aw tajma'u ibadaka yace addu'ar da manzon Allah ke yi da wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadha hadithun sahih wa ibn al-bara'i huwa rabi'u ibn al-bara'i ibn azib wa an samurata bin jundub qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ita manzo Allah ya salla shi ya fuskanto mu da fuskarsa saboda saboda suna jin daɗin kallon fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى ابن عطاء عن جابر بن يزيد ابن الأسود عن أبيه قال إتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي ناي صلى بايم منذ الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا صرف انحرف يكسجي إن يسنزي جيو سيمي إن يسلم زي جيو سيمي ya ɗan juyo ba ba ya karkato ko ya ɗan juyo ya ɗan juyo ko a wanne ne fi ya ɗan juyo ko babu karkacewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال محمد بن إسماعيل ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه daga abu huraira ya ce manzo Allah ya ce in liman ya yi sallah ya sallame in zai nafila kada ya yi inda ya sallah din ya dan ya ja kaɗan gefe ya yi sallah a wajen me yasa aka ce walam yasiha aka ce wannan riwaya ma bata inganta ba in bata inganta ba zai yi sallah ko ina kenan to amma malamai abin da yasa suka ce in ya sallame shi shi ba ya tashi wajen ya dawo dan gefe kadan haka saboda in ya tashi sallah yana sallah wajen suka ce akwai alaman girman kai da ji da kai ma'ana kowa ya je ganshi zai san shine liman ke eh haka ne ko وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة إتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن يسلم فريضة إن ينسي نافلة أوجه كي نافلة شيء بحنافة وفعله القاسم القاسم بن محمد شما هكي وقال عطاء الخراساني عن المغيرة بن شومة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول kada liman ya yi sallah a inda ya yi sallar nafila a inda ya sallar farilla din har sai ya canza wani sai ya tashi nan ya koma can suka ce wannan hadisin da'ifi ne isnadu da'ifun jiddan mun karanta shi cikin Abu Dawud an fahimta qala Abu Dawud wa Ata'un al-Khurasani lam yudrik al-Mughira قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن أبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي أي عجز أحدكم ɗayanku zai gaza ne an ya takaddama au ya ta'akhar au an yaminihi au an shimalihi mutum zai gaza ne bayan yana so yana fila ya dan ja kaɗan gefe kaɗan ya bar inda ya sallah ɗin wai saboda duk inda kai sallah zai ma shi yana ranar tashin alkiyama in kai sallah nan ka tashi kai nafila waje ɗaya kenan amma kai sallah nan ka sake yi nan duk inda kai sallah za su yi ma shi yana ranar tashin alkiyama wa in kana sanaduhu aidan da'if babu rajul yansarifu qabla al-imam babin da yazo na mutum yayi sallah zai tashi ya tafi kafin liman ya tafi ko ya juya ya tashi ya tafi kafin liman ya qabla al-imam alaysa kadhalik قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا حفص بن بغيل المرهبي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حطهم على الصلاة منذ أن ينا قريت مسيين صلى ونهاهم أن, أن ينصرفوا قبل انصرافه قبل انصرافه من الصلاة ينا قريت مسيين صلى ما ينا أناسه in kuka yi sallah kada ku tashi ku tafi sai liman ya tafi saboda me saboda in aka yi sallah akwai matsahun mata baya to liman sai dan jinkiri kada har mata su tashi su tafi to wanda duk bai jinkiri sai liman ya tashi ban ya tashi sai a ci karo da matan ki to shine ake nuna musu ladabi an fahimta باب مقص الإمام بالمصلى حتى ينصرف النساء أنجلكو باب ديزو مانا لمن يسلمي يدن شورارا كدن har sai mata sun tashi sun tafi saboda in aka tashi ana sallamewa kowa ya tashi ko a tarar da su suna zazzaune wajen ko su ma sun tashi suna shaurin fita saurin fita ga kuma za su zo sai a haɗu kenan to komai ana yi ne da ladabi in aka bi ladabi sai komai ya tafi lafiya lafiya an fahimta قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة عن أم سلمة سند السند انتهى إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تنا الفخر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هر أنا لكذا الفخر انت نكو قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا سلم من صلاته يسلم إلى صلى يا إلى إلى صلى كده قام النساء حين ينقضي تسليمه yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mata na sallamewa sai su tashi su kama hanya saboda kar maza su zo su hadu da su wa makasar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi makanihi yasiran sai manzo Allah ya saura inda yake din nan kadan ya zauna kai dan jira kadan mata su tafi sa'annan ya tashi sa'annan maza su ma su bi qala ibn shihabin fanura muksahu fadura فنرى مكثه ذلك أو مكثه ذلك أو مكثه ذلك فنرى سيتي مكثه أو مكث أو مكثه أو مكثه م... ها؟ نرى مبني للمجهول أين نائب الفاعل نحن فنرى نحن أليس كذلك؟ طيب هذا صح أن يكون مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القول saboda mata su tafi kafin a zo a riske su suna son zuwa masallacin kuma suna kiyaye ka'idoji eh هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وقال وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله منذ الله da sai shi da maza waɗanda suke sallah sai su zauna gwargwadon Allah bin da Allah ya gada ma fa idza qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in manzo Allah ya tashi qama rijal maza sai su ma su tashi kowa ya kama hanyar sa kenan ko babu ma yustahabbu min al-julus fil masjid ba'da salati as-subhi ba'da salati subh babin da yazo yana bayanin abinda ake so in ai sallar asuba a dan zauna kaɗan cikin masallaci ana zikiri ana tasbihi ana karatu alkurani har rana agwal hada kai sai ka tashi kai sallar nafila sai ka kama hanya ka tafi amma ba dole bane in ba za ka iya ba ka gama kai tasbihin ka gama sai ka tashi ka je gida ko ka sha shayi ko ka yi kwanciyarka an fahimta in za ka iya abin da ya fi ke قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يتي منظور الله يكسنتي إن صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس شيء زونا كما صلاتي har sai rana ta fito lokacin me kenan wala hakina wa qala yace kanu yajlisuna fayatahaddathuna to sahabbai shi su zauna suna suna magana suna tattaunawa wa ya'khuduna fi amri al-jahiliya fayadhakuna suna tunawa al'amarin lokacin jahiliya magusanci kenan sai su yi ta dariya manzon Allah yana murmushi saboda alkhairi ya zo da ga yadda muka kasance ga kaza kaza kaza ga shi nan yanzu ga yadda muka zama masallaci muke zaune muna roƙon Allah muna da da aiki kafin addinin musulunci barna ake yi ko lokacin maguzanci kenan sai su yi ta tunawa suna zantuttuka suna dariya wa yabtasimu ma'ahu yadhakuna su suna dariya wa yabtasimu ma'ahu manzo Allah shi yana musu ne murmushi kenan idza dhahiku ya'ni annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam eh ya zama da suna dariya yana murmushi ya yarda da abin da suke kenan ko bai yarda ba ya yarda kenan alaman yarda shi ne murmushi yake yi هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمهي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ذلال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من صلى الفجر من صلى الفجر دون دي صلى أسباء الفجر في جماعة أتكين جماعة ثم قعد يذكر الله سأل يزونا ينا أنبتهم الله كراتون القرآن استغفاري صلاة على النبي حتى تطلع الشمس حرانا تفتو ثم صلى ركعتين سأل يتاشي صلى ركعوي بنابي كانت له كأجر حجة وأمرة زي سامولانا كمن ودي أيكم حجي دا أمرة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة وإن كان سند هذا الحديث ضعيف ضعيفا هل فهمت؟ to addafu aina ja addafu yace man salla alfajr fi jama'a wanda ya salla a cikin jama'a to in mutum ya zo ya san an yadda da salla ya salla shi kadai ya zauna har wannan lokacin zai samu wannan falalar yace fi jama'a qayyadahu bi fi jama'a a fi jama'atin ya samu jama'a bai samu jama'a ba ko to wanda ya salla a gidan shi da ya gama ya zaune yana zaune har yana yana zikiri har lokacin wala ya kai tashi zai samu falala ko bai zai samu ba eh eh ya ake magana zai samu ko bai zai samu ba eh قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال محمد بن إسماعيل وأبو ذلال اسمه هلال وهو مقارب الحديث قال حدثنا المطهر ابن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر أبو بكر بن مكرم مكرم قال حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا بشر ابن منصور عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا صلى الصبح يصلى الأصبح لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء بزي بر إندي كما حر سيرارة تفتو حسكي تفتو ما لوكتين والحاكي نمبر هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان قال علقمة بن قيس بلغنا أن الأرض تعج إلى الله wannan ƙarin bai inganta ba ya ce al'arda ta iju tana ɗaga murya tana ikara saboda min naumatil alimi ba da salatin subhi bayan sallah su ba malami ya je yana bacci yin bacci bayan sallah asuba haramun ne ko ya halatta haramun ne ko ya halatta babu zikiri ba'da sala babu zikiri babun da yazo babin da yazo na zikiri bayan sallah ambaton Allah ke dauko me yake nufi da zikiri nan karatun alkur'ani istighfari salati ala nabi duk addu'o'in da manzo Allah ya kawo qala akhbarana abdul wahhab ibn muhammad al-kisai qala akhbarana abdul aziz ibn ahmad al-khallal qala hadathana abu al-abbas muhammad ibn muhammad ibn yaquba al-asam wa hawala sanad qala wa akhbarana ahmad ibn abdullah salih ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد عن أبي سعيد عن ابن عباس قال أن كربون حبر الأمة عبد الله بن عباس يتي رضي الله عنه يتي كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير yace ina sanin manzon Allah ya idar da sallah in naji kabbara bayan sallah ana zikiri ke ana ambaton Allah ke هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد أبو محمد بن أبو محمد بن علي أبو محمد بن علي ابن علي ابن محمد بن شريك الشافعي الخداشاهي قال أخبرنا عبد الله بن محمد محمد بن مسلم أبو بكر الجوربزي قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت عن كربون عن عائشة الله كرمت داتتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي منزو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يد أبانا منزو الله كسنتي إذا سلم من الصلاة إن يسلم صلى lam yaqut illa miqdar ma yaqulu in salla bi salla yana kallo gaba shine liman ko ba zai saurar zanubi sai dai gurgudun da zai ce Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية إن يفعل ورنك شيني سيجيو إن تاشيني كوسا أتاش قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد بن عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال معنى منذ الله يسلم السلام عليكم سيدي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سأكي نكو ثم قال سألنا سيتي اللهم سألنا سيتي مي أنت السلام هكا يكي بي يفدا anta salam babu allahumma duk haka ne anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram haka manzo Allah ke fada sallallahu alaihi wa sallama riwaya muslim ke هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن الأوزاعي وأبو عمار هو شداد بن عبد الله قال أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصل قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا عبيد بن أسبات قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أمير وحول السند قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن دل ابن دلويه دلويه الدقاق قال حدثنا أبو الأزهر السليطي قال حدثنا أسبات ابن محمد على عبد الملك ابن عمير عن الوراد عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallah duburi kulli salati bayan sallah cikin sallah ko an sallame sallah eh bayan an sallame to bayan duburi salati bayan an sallame ke لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد abinda manzo Allah ke faɗa ki zaka lura duk abubuwan da manzo Allah ya kawo din nan da sanadi ake kawo babu abu ɗaya da ke da wahala a ciki babu raye-raye babu kade-kade babu bori ba tsalle ba komai da komai ba hauka ba komai haka suke zuwa cikin tsafta haka sunna take zuwa addu'o'in manzo Allah baki daya ba sai ka rike cirbi mai dubu ko mai dari ko mai mai a'a da ya tsaka ba za ka yi duk sa'an da kaga wani sabuwa sun shigo to sun zuciya ya shigo amma in dai daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba shine yake aka yabe shi ba lam yamtahinna bima ta'aya al-uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahim ina ba lam yamtahinna bima ta'aya al-uqulu bihi bi eh da abin da yake karfin hankali ba falam nartab wa lam nahim حرصا علينا حرصا علينا منذ الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هكا الله ya yabe shi yana son ka iya to wanda ke son ka iya zai kawo abu mai wahala da tsalle tsalle da bori da menene da menene a yana kawo maka ne abinda za ka yi cikin sauki kuma ka tsallaka ka je inda ba za a kai ba duk abinda aka yi sunna ke هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من ترك عن عبد الملك بن أمير قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال فالجد بفتح الجيم هو الغنى الجد بفتح الجيم شين وداتا والحظ في الرزق وداتا دربوء أشين أرزق معناه أبن أكي نفي دوانا la yanfa'u zalgina minka ginahu mai wadata mai mulki mai kuɗi mai komai wannan ba za su wadatar masa komai ba a wajenka inna ma yanfa'uhu al'amalu bi ta'atika abinda zai mishi amfani ya aiki da binka ya ma biyayya ya ma manzon Allah biyayya kadai shine zai mishi amfani amma har ka kauce ba ka yi manzo Allah biyayya ba da mulkinka da kuɗinka da wadatarka da duk gatar da kake da shi ba zai maka amfanin komai ba shine la ya fawza jaddi min kaljan fa huwa ka qawlihi yawma la yanfa'u malun wala banuna aka ce me illa man ata Allah bi qalbin salim قال أبو عمرو وقد زعم بعض الناس إنما هو الجد بالكسر والجد الاجتهاد ko yansu malamai suka ce la ya fauza jiddi aka ce sai ce to aljiddu ai al-ijtihad kenan to ya Allah zai zai umurce ka kai ijtihadi kuma yace ijtihadin ba shi da amfani suka ce bai dace ba ko to abin da ya fi dacewa wala ya fauza jadd ba jiddi ba al-ijtihad fil amali وهذا التأويل بخلاف ما دعا الله إليه المؤمنين لأنه قال وعملوا صالحا أمرهم بالجد والعمل الصالح وكيف يحثهم على العمل ثم يقول إنه لا ينفعه يا زي تسوي أبو ما يسوي باي مس أمفاني يسا مغانا ما في إنجان يتشي لا ولا ينفع الجد منك الجد abin da ake nufi da jad wadata da kuɗi da mulki da isa da komai da komai suka ce duk wanda ke da wannan ba zai mishi amfani ba sai ya bi manzon Allah in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga in yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin zai su mishi amfani ko ba za su mishi ba za su mishi bin manzo Allah zai mishi amfani ko wayannan abubuwan to wayannan abubuwan fa za mu karanta ya rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur ya manzo Allah masu kudi mawadata sun samu lada mai yawa in muka yi sallah sai su yi sallah muka yi azumi sai su yi duk abin da muka yi sai su yi kuma suna da kuɗi suna ciyarwa suna ba da abinci suna ba da zakka mu ba mu da shi a shi sun fi su ma'ana masu mawadata in suka yi aiki da abinda manzo Allah ya kawo kuma suka ciyar da dukiyarsu sun fi lada ke ba haka bane ba shi ne sai manzo Allah ya ce ba zan nuna muku abinda za ku yi ya ba ku kimbin lada ba suka ce eh sai nuna musu gobe kuma suka zo suka ce ya manzo Allah suka ji abinda ka nuna mana su ma sun yi sai manzo Allah ya ce ya za ya da ku zalika fadlullahi yutihi man yasha in ka ga dukiyarka da mulkinka da wadatanka gatanka ba su yi ma amfani ba ba ka bi manzon Allah ba in ka bi manzon Allah biyayyar za ka samu albarka za ka samu lada za ka samu ɗaukaka dukiyar daga wadatar da mulkin da kake da shi tun da kana bin manzon Allah ne wa'annan ba za ka yi farna da su ba aikin alkhairi za ka yi ba ka bane ba kala in ka ga an ɓata ko kuwa abu ya rikice ba abin manzon Allah ba ba zai taba yi wa abin manzo Allah ba al'amari ya rikice ba don Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin sallallahu alaihi wa sallam قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني موسى ابن أقبة عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول ya ce ya ji sayyidina abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu yana fadar cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza sallama min salatihi yaqulu bi sautihi al-a'la manzon Allah ya sallame sai daga murya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون haka yake faɗa wannan kalma ce mai wahala sai ka nemi tarbi mai tsawo sai ka yi tsalle sai ka yi bori cikin sauki cikin sauki هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن هشام عن أبي الزبير قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب ابن حرب التمتام الضبي قال حدثني أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح ابن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا يتي سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا سكتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة إلى تلك لك صحابي إلى تلك لك صحابي أما أبناء عمر ببما مليوني أنا تلك صحابي sai na abubakar haka yake yi sai na usman babban malumi a nan cikin sahabbai ba su kudi ne mai yawa ya ce ya rasulallah ya ce talakawa suka je suka ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya manzon allah zahaba ahalud dusuri bil darajatil ula wan na'imil muqim masu kudi sun sun rabauta da daraja mai girma da ni'ima sahibuka kama sahibna ba haka bane ba talakawa kadai ne ya sahabban su masu wadata sai da usman ba sahabi bane abdullahi ibn umar ba sahabi bane wani da wani duk ba sahabbai bane masu miliyoniyoyi kudi da yawa da yawa biliyoniya sun su sahabbai ne mu ma sahabbai ne wa yajiduna amwalan yunfiqunaha wa la najiduha amma su suna da kudi da suke ciyarwa ashe dukiya ba ta da amfani sai ana ciyarwa in ba ka mai bambanci tsakaninsu da tsakaninsu amma suna da kudi da suke ciyarwa sahabi sahabin manzon Allah yayi jihadi yayi sallah da manzon Allah yayi azumi duk komai yayi kuma ya dauki kudin sa ya ciyar ashe kudi sai an ciyar in aka taskace su ba su da amfani kuma ba za a taba wadatuwa ba kudi in ana nema ne don a taskace su ba za a taba wadatuwa ba kuma ba za su yi amfani ba an fahimta sai ana ciyarwa ana zakka a yi sadaka a ciyar a ba mutane lokaci ya yi tsanani kuma ya yi tsanani abinci ya yi tsanani masu hali su sassaya su raba ma mutane ko da makotanka to ai makotan suna da yawa yaushe za a raba ma kowa ba mutum uku ka rage makotanka yan mutum dubu ne sai ka ce to wannan yaushe za a yi ajiyewa zai iya wadatar da su to ka yi kuskure ka yi wauta ba mutum uku a cikin dubun nan ya zama mutum nawa dubu ba nawa wannan shi ba ya ba mutum uku wannan ya ba mutum uku wannan ya ba mutum uku karshe sai a ba su kakaf har kudi ya saura kuma ga mutane ba su amma to ai waye zai iya ciyar da wannan duka baki daya ba kai Allah ne zai ciyar da su kai dai ko mutum ɗaya ne ka bayar ka iya ku fattakullaha mastata'at amma sai shaytan ya zo yana faɗa maka to waɗannan yanzu za yaushe za a iya ciyar da su wa zai iya ciyar wa ce ka ciyar da su duka ka ciyar da abin da za ka iya haka aka ce ni ma na ciyar wannan ya ciyar wannan ya ciyar shi ke nan an ɗauki nauyin su duka ke nan to rayuwa za ta duniya za ta zauna lafiya amma kowa ya taskace kuɗinsa daga shi sai iya da sai matarsa da ƴaƴansa ana cikin unguwa mutane na cikin talauci ba su da abin da za su ci sai kai da matarka da ƴaƴanka kuke caccanzawa kuna wucewa to sai kuma ka ci gaba da addu'a Allah ya kiyaye Allah ya kare kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afala adullukum ala shay'in ba zan nuna muku ba zan nuna muku wani abu ba idza fa'altumuhu adraktum bihi man qablakum in kuka yi za ku riski waɗanda suka ci gaban ku din nan illa man kala mithla ma taquluna sai dai in su ma sai dai wanda ya faɗi irin abin da kuke faɗa wannan lakari manzon Allah zai ba su inda yake ba su kenan fa babu inda manzon Allah ya taba dawowa bayan ya koma wurin ubangiji shi zo ya ba da lakari duk hayaniya ce da wahami duk hayaniya ne da surutu ba abin da ya taba tabbata aka a hankalce ko a shar'ance ba zai taba yiwuwa ba an fahimta to me za ku yi sai ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin thalathan wa thalathina tusabbihuna ay taquluna subhanallahi wa tukabbiruna ay taqul Allahu akbar wa tahmaduna alhamdulillahi dubra kulli salatin thalathan wa thalathina 33 qala suhailun ihda ashara ihda ashara ihda ashara riwaya biyu sun riwaya biyu ne kowanne kai kowace riwaya kai aiki da tayi 33 ko ko goma goma fa jami'u zalika kullu thalathatun wa thalathuna hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an umayyah ibn bistamin al ay al aishi wa akhrajahu min turkin an sumayyin an abi salih wa ad-duthuru jam'u ad-dathur وهو المال الكثير دوكيا بيوا كده قال أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين الرقي الطوسي بها أنا غني أنا منذ الله كي لك تابع صحابان سكو ذكري ne addu'a ce sallah ne abubuwa an ga yana yi fili yake ba boye ba ba abin da yake boye ba a kebata a'a ga yadda za a yi in manzo Allah ya fada masa sahabi ga yadda za ka yi duk musulmi har ana da kasa in yayi yayi daidai manzo Allah shi ma ya bashi kenan الطوسي بها قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي من صبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين منظم الله ne fada fa yace duk wanda ya tasbihi bayan kowace sallah 33 wa kabbara salasan wa salasina yayi takbir Allahu akbar su 33 wa hamidallaha salasan wa salasina yace walhamdulillah salatu talatin da uku fa zalika tis'atun wa tis'una dari dai babu kenan ko ثم قال تمام المئة سيتشكى تريد تشوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يفعل وانا كلمة من درجة من حسكي لك هرش منذ الله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ذاك تنكري مش ليفك سفودا ليفن سوكي كنفنتي كنت haka manzo Allah waɗannan kalmomi da ke da su ne fa suke da sinadarin da za su kankare ma zunubai suke da sinadarin da za su ɗaukaka darajarka a wajen Allah madawakin sarki babu wani makaluki da zai iya tsara maka ibada ko addini da za ka yi ka samu ɗaukaka wajen Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الحميد بن بيان الواسطي عن خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي أبيد ال إشميتي ال المذحجي المذحج بفتح الميم قبيلة من اليمن معنى يا سوكي الكور اللي يكون تو وير وتونا حديث أبو هريرة كو قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد وعلي بن هجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وإكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس قال جاء فقراء جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي تلكا سن زو وجن الله صلى الله عليه وسلم فقالوا sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal aghniya yusalluna kama nusalli mawadata suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke yi walahum amwalun yu'tikuna wa yatasaddaquna suna da kuɗi kowace shekara za su je umara su goma za su je hajji za su menene mun goma za mu iya tafiya ba suna ba da sadaka suna ciyarwa fa idza sallaitum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada sai ce fa idza sallaitum in kuka yi sallah fa qulu ku ce subhanallahi 33 marra والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة والله أكبر أربعا وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم ودك قبل كذاك رسكيش ودك بعدكم وما زي رسكيكم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب عبد الله بن عباس ميتيتي دنگتكا سكانيش da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh menene kadansa ne ya aka yi zama kaninsa dabbafarsa ne to shi ke sai mawa mu kafa kungiya da suna abdullahi dan abbas ga zikiri mai ta yi eh ba ai wannan ba mafarki ba ne ba a bacci ba ne fili ne ga sunan da haske su an taba ganin kungiya da wannan duk abin da ya fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi koyi ba ba wanda zai kafa kungiya ne ba zai yi ba duk abin da kaga an kafa kungiya ko ka kirkiro a duniya an fahimta قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله سكت يا من الله صلى الله عليه وسلم وأن sun rayu da manzo Allah fili baka da baka haka suke karbowa amma ba zai taɓa yiwuwa sahabi shi karbowa abu daga manzo Allah kuma ya zama kungiya ba abadan ba zai taɓa yiwuwa ima ga sai mu kafa kungiya abu huraira ke da kungiya abu huraira ko ga zikirin shi shi ma mu yi ta yi ba shi kenan ba wanda ya shiga ya shiga wanda zai fita ya fita ba zai taba yiwuwa ba duk abin da kaga an kafa ya zama kungiya wallahi ku kuka kirkiro abin kowa ne duk wanda ya fada ma ƙarya ya kowa ne har ya zama kungiya to wallahi kirkiran ku ne ku ga kirkira ba haka bane ba kun manta ne shekaran jiya wancan mun karanta ku kira su da abin da Allah ya kira su me Allah ya kira su mu'minuna muslimuna ibadallah za ka ce mu'minuna muslimuna ibadallah to ina kuma za ka tange sai mai shiga da fita za a katange sai wani da wani zai yi ba zai taba yi wa musulmuna ina za ka katange kuma ka ce a wani ba ba zai shiga ciki ba muminuna waye zai zai katange ce sai an baka ka shiga ibadan lahi waye zai katange ce sai an baka ka shiga ba zai taba yi wa ba ba zai taba yi wa Surah Al-Jinn. ya cika ina ne ina muka sai eh na abu huraira ko har kaga ana shiga ana fita za a shigar da kai za a fitar da kai to naka ne ko na wani ne amma in na Allah ne manzo sa ya kawo dukkan musulmi suna ciki mu'minuna muslimuna ibadallah بقاربة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم